الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ci gaba a karatu a cikin littafin kitabun tauhid yau darasinmu na 34 yau shi ne darasi na 34 daga wannan masallaci na al'afad masjidul ahfad da ke cikin garin gombe allah ubangiji ya mana taufiki za mu tashi babu ƙaunin ta'ala wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'mini babin faɗin allah madawakin sarki wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin suratul ma'ida aya ta 23 haka ne ko asalin yadda ayan take qala rajulani min alladhina yakhafuna an amalla Allahu alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin a gurin mu kawai iya gutsarin karshe aka kawo ko iya gutsarin karshen aka kawo to wannan babi ne na tawakkali tawakkali shine abin da muka rasa muke shiga damoyi da yawa tunda mun gama babin soyayya ga Allah mun yi babin tsoro kana tsoro ubangiji kana ƙaunar ubangiji kana bauta masa saboda sonsa kana nisanta abin da baya so saboda tsoronsa to ka san abin da zai same ka kuma shi kadai ne zai maka shi ne babi da uku duk abin da zai zo maka Allah ne shi kadai shi kadai za ka dogara a gare shi shi zai baka shi kadai za ka dogara a gare shi shi zai tunkuɗe maka masifa da bala'i shi kadai za ka dogara a gare shi in bai baka ba daga shi ne wannan shi ne tawakkali to tawakkali babban karatu ne babban karatu ne rabi ne na addini komawa zuwa ga Allah gaba ɗaya kuma shine sauran rabi ɗin shine aka ce at-tawakkul abinda ake nufi tawakkuli shine sidqul i'timad dogaro na gaskiya da gaskiya yanzu idan aka yi maka gada aka yi gada aka sa katako kana hawa katakon ka ga yana haka akwai dogaro ko ba dogaro eh ka hau yana rawa akwai dogaro ko babu babu so da kana taka in ya dan yi hakan ne ka ji kirjinka ya buga sai ka ji ya buga kana tsoro anya ba zai rufta da kai ba anan babu dogaro amma ka hau gadan karfe din nan fa irin gadan da aka yi wata biyar ana saka mata rodi dalan ka tawo da motan ka zaka ma tina ma akwai gada abu ba za ka tina ba ubangiji subhanahu wata'ala fiye da wannan ake so ka masa asalin no shake dogaro na Allah ga Allah aka bisa tabbacin Allah shi zai min Allah shi zai hana abinda kake tsammanin Allah zai maka sai ka bi hanyar da yace ta nan ake yi din abinda ka san ba zai maka ba sai ka kauce hanyar da ka san wannan hanyar ba ta bullewa shikenan sai ka yi ka san kuma kauce hanyar ba shi yake nuna za ka samu ba bin hanyar ba shi rashin bin hanyar ba shi yake nuna za ka rasa ba mun gane bin hanyar da ake samun hanya ce ta ta ibada ga ubangiji ubangiji ne ya umarce ka kai wannan ibada ne ka bi hanyar abin da ba zai same ka ba ubangiji ne ya ce kar ka biyo abu kaza akwai matsala amma samunsa da rashin samunsa duka kuma ubangijin ne da nufinsa yake samar da kai wannan shine asalin tawakkali to shine Allah Allah yake ce mana wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin kun ga ku duba sai aka ce wa 'ala Allahi ba a ce tawakkalu 'ala Allah ba sai aka ce wa 'ala Allah al-hasr dan a nuna maka Allah shi kadai ake yi ay taqdimul ma'mul ma'mul yufidul hasr in aka gabatar da ala Allah iyyaka na'budu kenan ala Allah iyyaka na'budu a takaita abinda ake nufi shi kadai sannan sai a ga maka abinda za a yi yana nuna duk duniya ba a sa kowa a ciki shine taqdim taqdim al-ma'mum yufid al-hasr sannan aka nuna maka sannan a ciki wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kare ake tawakkali inda ku mu'mini ne yana kore imani ga wanda ya tawakkali ga wani Allah saboda hasru ne duk inda ka dogara ga wani Allah a wani abu ya nuna baka da imani domin an yi maganan imani ne kuma aka takaita tawakkalin kadai wa Allah shi kadai shi yasa tawakkalin a irin wannan nau'i din ya kaso wajen kashi uku mika dukkan al'amura zuwa ga Allah ka tabbatar a hannun Allah ne amfanuwa da duk abin da zai cutar da kai daga Allah ne wannan shi ne babban tawakkali wanda in kai wa wani Allah kafirci ne. Ƙulillahumma, malikal mulki, tu'til mulka man ta sha'u, wa tanzi'ul mulka min man ta sha'u, wa tu'izzu man ta sha'u, wa tudillu man ta sha'u, sai aka ce mai, biyadikal khairu. Duk wani alkhairi a hannun Allah ke baya hannun kowa. To, ka ƙaddara Allah shi kaɗai. shine mai baka alkhairi ba wanda ya isa ya sa maka abu kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana komai da ka sani kullu amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah duka Allah ne hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya wadatar mana madalla ga wanda ya wadatar maka akan komai alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai annabi Allah ne fa kadai zai maka kuma zai hana ka wa man ittaba'aka minal mu'minin wa'anda suka bi ka da mu'mini Allah ne kadai zai ba su kuma shi zai hana su wannan shine babin tawakkali to kashi na farko din nan a Allah kar yake kana nuna wani Allah zai iya hana ka zai iya baka baka da tawakkali kashi na biyu kai kai dogara ga wani rayayye duk da cewa kana ganin Allah shi zai yi amma wancan rayayyen kana ga yana da wani kaso mai yawa wannan karamar shirka ce na farko babban shirka ne na biyun nan ƙaramin shirka ne na uku kuma sai tawakkali na wakilci na ɗora mutum kan wani abu ya zama shi zai jibinci lamarinka wane za ka karɓa min aure wane na wakilta ka za ka saya min mota malaman tauhidi suka ce saboda girman kalmar tawakkali ko a gurin da za ka ce sun maka zaɗin nan in Allah ya so sannan malam Allah ya so sannan malam Ahmad ya so kaga anan bamu da matsalan wannan kalman annabi ne ya gaya mana ce in har za ka ce wane ya so to ka ce sannan dama suka ce a babin tawakkali ba za ka ce tawakkaltu ala Allah thumma ala Muhammad thumma ala Isa sun a'a nayi tawakkali ga Allah sannan na wakilta na sannan a'a shi ba za ka faɗa ba suka ce ba za ka faɗi wannan kalma ne sai dai ka ce wakaltu fulanan wane na wakilta shi al'amarin kaza ba na tawakkali da shi ba na wakilta shi abu kaza ma'ana wakilta shi da kai 100% abin ba zai zartu ba sai da al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala dukka wakilcin dukka tawakkalin da kai da da kai wakilcin da wanda aka wakilta dukkan ku ala Allah tawakkaltu to kashi uku kenan kashi na farko 100 bisa 100 ga Allah kashi na biyu ka dan dauki wani dan nau'i ka dan gana ganin wani bukatuwa da shi zai fitar da kai zai baka mafita wannan akwai wannan shirka ce karama duka Allah ne kadai duka Allah ne 100% ta Allah ke cewa innamal mu'minuna aya ta gaba kenan ko innamal mu'minuna kaga shi ma sai da aka kawo innama in ka duba waccan ayan saboda babin tawakkali babban babi ne wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina ku ga yadda aka faɗa wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina to nan kuma sai Allah subhanahu wataala ke cewa innamal mu'minuna alhasr me ake nufi da hasr shine a cire kowa a cikin da'ira din sai wanda yake da abin da muka faɗa kowa an cire shi sai wanda za mu faɗa innamal mu'minuna in dai mumini kake so ka gane to gashi nan in ba mai wannan ba wallahi ba mumini bane ya suke alladheena idza zukira Allah sune wanda aka tsoratar da su game da Allah aka ambaci Allah ka tsoratar da su aka musu wa'azi ai zukira Allah ai idza quwifu billah tsoratar da su ga Allah tunatar da su da Allah aka karanta musu ayoyin Allah wajilat qulubuhum zukatan sai suke raurawa suke razana suke shiga tashin hankali wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'u wa idza tuliyat alaihim ayatuhu da za a karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan to ayoyin Allah tana kara musu imani su mu'mine kenan ayoyin Allah tana kara wa'azi yana canja musu kwakwalwa yana canja musu zukata wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su mu'mini na gari ne komai al'amarin su zuwa ga Allah ne ga Allah suke tawakkali kana zaune kana ta tunani saura wata biyar abu kaza baka da ko sisi sai ka ji ai ka iya kokarin ka abinda Allah ya ce kai kai ka buga ta can harkar kayan gonanka ka shirya shi ka shirya abu kaza ka tattara ka fara yan bashi ka fara neman kuma kana ta kokari da bi ka ji wallahi ba Allah ne mai yi ba wallahi Allah zai in kuma sai ka sa a zuciya kuma abu na biyu wallahi in abun bai yi yadda nake so ko ya zo a samu failure wallahi dama Allah ya sa ba zai yi ba dama tuntunin an rubuta shi a lahul mako to su muminai ala Allah fatawakkal wa ala rabbihim yatawakkaluna kun ga in kun duba ayar mu duba ta baya mu duba ta baya qala rajulani min alladhina qafuna an'ama Allahu min alladhina kabuna an'ama Allahu alaihim markudu alaihim albab fa idza dakhaltumuhu fa inna fa idza dakhal min idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi hasrku wa 'ala Allahi fatawakkalu nan gurin innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim shi mai irin wancan ne wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala allahi fatawakkalu wa ala rabbihim shi ma taqdimul ma'mul wa ala rabbihim yatawakkaluna a iya ubangijin su kadai suke tawakkali ba sa tawakkali ga wani tsofa ne kankani ba sa sashi ga wani Allah shi kadai ne mai وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون بقلوبهم على الله ويفوضون الأمر إليه سنة ميكا الأمر زوج الله وحده شيكني دون من سواه بندون الله وقوله تعالى فإن الله ودرك سركي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك ومن اتبعك من المؤمنين يا كي النبي يا كي النبي حسبك الله الله يا وداتر مكه wa man ittaba'aka minal mu'minin wanda suka bi ka daga mu'minai sahabbai kenan hasbuhumullah Allah ya wadatar musu wannan ayin tana nuna mana girma da falalan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya ce najibinci lamarinka ni kadai to haka yace sahabbai da suke tare da kai ma najibinci lamarin su hasbukallah wa man ittaba'aka min ay Allah wahdahu kafika wa kafi man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya wadatar da wanda suka bi ka mu'mini kamar yadda Allah ya wadatar maka ba wanda zai iya tabaka sai sai da sai da nufi na Allah da wata hikima ta Allah ba abin da zai same ka wannan aya tana albishir ne da annabi da sahabbansa ana alƙawarta musu za su ci nasara akan makiyansu sai kuma ake musu ake musu umarni duk da za su ci nasara ana musu umarni kuma su dogara ga Allah subhanahu wataala banda wani Allah shine tsantsan dogaro kuma wannan yana nuna mana aiki da sababi ba za ka je kan hanya ka kwanta ka ce na yi tawakkali ba a'a wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da raƙumansa sai ya jefa ya rabu da ita kawai ya zo ya zauna annabi ce ya ba za ka daure ta ba sai ta ina yi tawakkali sai annabi ce e qil ha wa tawakkal ala Allah daure ta din tukunna sannan sai kai tawakkali ga Allah sai kai tawakkali ga Allah sai ka daure din so harkar security duk abin da ake bi na security ka yi shi sai kuma kai tawakkali ga Allah in gidanka ne kai doguwar katanga ka saka fence ka sa mai gadi ka sa karnuka ka sayi kayan yaƙi ka riƙe ka ajiye sannan sai kai tawakkali ga Allah kayan yaƙinka da ka saya bindiga da wuƙaƙe da gorori da kare da ka saka da masu gadi da ka zuba ko da 'yan banga da kasa suke zagayawa wallahi ranar mutuwanka ta zo da kai da su gaba ɗaya za ku amma wannan sababi kai umarni ka bi karka ce a kawai gida na ma a bar shi a bude ne a yi kaza ba ka yi abin da umarni shari'a ta umarce ka ba ba ka yi ba duk abin da ake sai ka yi maka san tawakkali ga Allah shi kadai ake hasbuka Allah wa nittaba'aka wa man nittaba'aka minal mu'minin wannan ayar tana nuna mana Allah shine majibincin lamarin duk wanda ya dogara a gare shi sai aya ta gaba Allah ke cewa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya tawakkale ga Allah fa huwa hasbuhu ubangijin ya wadatar masa kace wallahi ni alama da du'a hannun Allah yake ba ruwa Allah zai maka kuma wannan ayar za ta tafi da fadin fadin Allah madaukin sarki a hadisin kudusi ana inda zan inda zanna abdi bi ni inji Allah duk inda bawa na yayi zato na yayi zato a kaina haka zai samu in kai zato wa Allah kai matsiyaci ne a talaka zaka kare wallahi haka zaka tafi in ka sai zato ga Allah kai wallahi zaka gama da duniya lafiya Allah ba zai kunyata ka ba wallahi haka zaka tafi saboda tsantsan tawakkali confident na zuciya da tawakkali ga miƙa lamari zuwa ga Allah babban al'amari ne fa akwai mutanen da su al'amarinsu ga Allah abin mamaki ne haka suke da irin wannan confidence ɗin ga Allah da tawakkali ga Allah da ji ga Allah kuma wala Allah baya kunyata su to ka zo mai tawakkali Allah ne zai to kuma zai mun bayan ka yarda Allah zai kuma ka ce zai mun sana a wani ɓarayi kuma ka sa in ba a yi ba dama yana nan a rubuce maratibul qadar guda hudu ko kaddara kowace kaddara ita wuce abubuwan nan guda hudu to in ka rike wayannan abubuwan kaddara guda hudu din zaka zauna lafiya duk abu na duniya sai ya bi wannan matakai guda hudu din sai ya bi matakai hudu in an gama wannan sannan aje wannan to sai ka idan abu bai same ka ba da kake bukata sai ka san dama an jima da yi ai in ya same ka dama kuma an jima da yi kaddara na duk abu da za a yanzu zuwan da malam umar yau ya yi masallacin nan gashi nan a zaune sai da wannan abubuwan suka tabbata na farko Allah yana sani Allah bai san zai zo Allah ya sani na biyu ubangiji ne ya nufa in Allah bai nufa ba zai zo na uku yana rubuce a lauhil mahfuz wannan shine ma babban abin da yake kara maka yana fa rubuce a lauhul mafus Allah bayan ya san kayansa kuma ya ya rubuta shi a lauhul mafus ba abu biyu ba kenan sai kuma ya nufe shi ko kuma bari mu bi su a jere Allah yana sane da abun zuwan nan da baba Umaru yayi Allah yana sane da zuwan ko mun kisa mu ce Allah bai sani ba na biyu ubangiji ne ya halicci zuwa domin duk aikin mu Allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi halicce ku da duk abin da kuke aikatawa Allah sai da ya halicci aikin na uku shine me aka rubuta Allah ya rubuta shi a lauhul mahfuz komi illa fi kitabin yana rubuce ne sannan sai na hudu Allah ya nufa to duk abin da ka sani sai ya bi wannan abu hudu kana samun buhun shinkafa biyar to ka san dama tana rubuta a lauhul mahfuz wallahi zaka same ta wallahi a ranar nan to in ka san wannan tawakkalin ka zai karu zuwa ga Allah sai ka ce Allah shine ma shine mai hanawa in ka rasa duk waɗanda suka zo suka tsaya din nan dama yana rubuce ba za ka samu ba ullan yusibana illa ma kataballahu lana ba abin da zai same mu sai wanda Allah ya rubuta mana ko na sharri ko na alkhairi huwa maulana dama shine majibincin lamarin mu wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin haka Allah ya fada wa ala rabbihim yatawakkalun su mu'mini ga ubangijinsu kare suke yin tawakkali aya ta gaba wa mai takarwa wasan illa baligu amri قد جعل الله لكل شيء قدرا ko inna Allah baligu amri ai Allah Allahu baligu ma yurid Allah zai isar da duk abin da yake nufi ba kuma abin da yake buyawa Allah subhanahu wataala qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara kowane abu kuma Allah ya sa mana ya sa masa lokaci kaga wannan ma wani abu ne da zai kara nitsar da kai kowane abu yana da lokacin sa lokacin yin arzikin ka yana zuwa Allah ya ce alladheena qala lahumun nasu to nan mun da wata aya haka ne ko akwai waɗanda allazina qala lahumun nasu akwai wanda mutane suka ce musu innan nasa lalle mutane qad jama'u lakum mutane za su yi muku taron dangi nan duka mutum nan da yake nufi allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum almuradu bi kalimati nas alula hum rakbun min bani abdi qais alladhina qala lahum an-nas wasu mutane suka dauko magana suna fada suka ce alladhina qala lahum an-nas ku sahabbai ko ne wanda mutane suka zo suka ce muku wal murad bi kalimatin nas athaniya hum abu sufyan wa atba'uhu min al-mushrikin nabiyu kuma sune abu sufyan da jama'ansa alladhina qala lahum an-nas sune rakab min abdi qais suka ce annan nasa ƙajjama ulakun suna gaya wa sahabbai lalle mutane sun taru a gare ku kuma abu su biyan wadda min al-mushrikin ƙajjama ulakun fakshauhum to ku bi ku tsorace ku ji tsoronsu ai kafu ba a sahun wajen ahun ku tsoraci wannan rundunar da suka yi cincirin da za su yaƙe ku fakshauhu ku tsarace su to so muminai fa zadahum imanan zada zalikal min imanin ma imani su hakan sai ƙara musu imani saboda me yasa sun san Allah ne fa qalu sai suka ce hasbunallahu ai Allah ya wadatar da mu wa ni'mal wakil ma dalla da me wakilci wa dalla da wanda ake tawakkali yadda abun yake Abu Sufyan lokacin da lamma raja Abu Sufyan wa qaumuhum minal mushrikina min ghazwati Uhud lokacin da Abu Sufyan da mushirkai suka dawo daga yakin Uhud an san me ya faru a yakin Uhud to suna dawowa sai suka je suka sake tattara mutane suna ƙara tara taron dangi sabo za a sake shirye sabon yaki ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi Badar ba a share ba an yi Uhud an yi tarazaza 50-50 ko ne makamancin haka to suna dawowa daga Uhud sai aka sake tattara mutane kashi na biyu akan musulmai suna cikin wannan aikin ina banuwa ne ina kaza ina kaza sai wasu abin nan rakbu wasu mahaya wasu matafiya sai suka wuce su akan hanya wannan wannan tawagar daga banu abdulkais ne sai suka hadu da su abu sufiyan suna ta wannan aikin ana ta wannan assignment din a hanyar koma an ga gari kaza ce to za mu sake dawowa fa ku shirya za ku za ku taimake mu mu haɗu mu je mu ruguza sahabbai in an ga wayannan a haɗu da su sai suka haɗu da wannan rundunar sai su abu sufiyan suka ce to yanzu ina za ku yi suka ce madina za mu sai suka ce to daga kun koma madina ba ma ɓoye shirin da muka yi wa annabi Muhammadu da sahabbansa na sallallahu Alaihi wasallam da za mu zo mu gama da su, ba ma ɓoyewa, ku gaya musu annan nasa kan jama'u lakum. in kun je ku ce ai jama'a sun musu taron dangi fakshawhum wallahi ku san cewa za su wargaza ku ba ku da komai ba ku da katabus wannan tactics ne na yaki mun gama shiri dan a sa ma tsoro amma su mu'minai fazadahum imana ai falam ya abahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadid annabi bai razana da wannan razana wanda aka masa ba bal ja'alu siqatahum billah duk shirin da ake yi ba shine ba ubangiji shine sai suka saka tabbas din su ga Allah sun san shine mai wadatar da su suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan babbar kalma ce ba kana shiga damuwa da da in ba ku manta ba ɗan shekaru baya can kafin sakarcin Yahudawa da Turawa ya shiga zukatan shugabanninmu, sarakunanmu da abubuwa da har da malamai ma. Daga an samu damuwa za ka ji an ce duk ƙasa a ɗauki hasbunallahu wa ni'mal wakil. Makarantun Islamiyya, masallatai, cikin gida, kasuwa za ka ji ana tafiya. Wani lokaci har yara sun ɗauki abin ibada. Ana tafiya ana hasbunallahu wa ni'mal wakilu, hasbunallahu ba zan manta ba Islamiyya. akwai lokacin da za mu zo islamiyya nan makarantar abin nan a ce yau tun daga zuwa kowa ya ajiye allonsa wallahi haka za mu ajiye allo tun daga karfe biyu za mu yi ta hasbunallah wa ni'mal wakil har azahar la'asar sai a yi la'asar a dawo a yi ta hasbunallah wa ni'mal wakil har karfe biyar da rabi sannan sai a yi addu'a Allah ya yi bala'in kasa saboda wannan hasbunallah wa ni'mal wakil mu je gaba mu je hadisi na gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda kala yake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil ita wannan kalma ta hasbunallahu Allah shine mawadacin mu mai wadatar da mu mai mana komai wa ni'mal wakil kai mun samu wanda zamu zamu dogara ga shi na tabbas madalla da wannan abun dogaran wannan kalma din qalaha ibrahimu alaihi salam hina ulqiya fi nar annabi ibrahim lokacin da kafirai suka masa taro taron dangi suka kama shi aka wurga shi cikin rijiya mai wuta ita ya fada ana wurga shi ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbiyallahu wa ni'mal wakeel sai aka ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ita annabi ibrahim ya fada fassara abdullahi dan abbas masanin qur'ani radiyallahu anhu sai yace wa qalaha muhammadun shi ma annabi muhammadu ita ya faɗa hina qalu lahu lokacin da kafirai suka ce masa innan nasa qad jama'u lakum rakbu da suka hadu da abu sufyan da suka dauko labarin shirin da abu sufyan yayi da suka gaya wa annabi innan nasa qad jama'u lakum lalle mutane sun muku taro taron dangi fakshawhum ku fashiga taitayinku game da su fazadahum imanan amma mumine sai imani ya karu a gare su domin me domin sun san Allah shi kadai shine mai yi ba taron jama'a ba wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel duk makiyan da suka saka a gaba duk jama'an da suka ce sai mun ga bayanka ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ka kyale su ya hasbunallahu wa ni'mal wakeel ci gaba da harkar ka rawahu al-bukhari wa an-nasa'i imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi ne Allah ubangije mana jagoranci dan ne karshen wannan darasi gobe asabar babu karatu sai jibi lahadi insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh